to ba daidai ba ne kuma mu tashi mu ce mu kama wani mu kashe mu jefa bam wuri kaza mu tada hautsini wuri kaza kamar yadda kuma ba daidai ba ne mu yi shiru kuma abin da muke kira ga duk wanda ya cancanta ya magana ta ilimi ko ya magana da ƙarfin mulki ya sani da cewa mu dai 'yan salafiya zage-zage mun isar da namu ɓangaren ya rage wa masu mulki ya rage wa masu kuɗi ya rage wa sauran malamai da sauran al'umma jama'a bari ku ji shirkar da ta fara bayyana wadda ba a taɓa jinta a ƙasar zazzau ba ba a taba jinta a bakin wani dan bazazzagi ba sai ga wannan shirka ta taho daga ainihin kudancin kasar zazzau kamar yadda ta tafiya ta tafiya kuma sai ga wata shirkar daga tsakiyar cikin garin zaria ji wani mushiriki daga garin kahutu a nan cikin kasar zazzau ji abin da yake cewa
idan ya zama tsuntsu daga cikin fadawa kuma almajiran annabi suleiman ya je ya ga ana shirka mutane na bautar rana takaici da kishi ya kama shi me yasa ba za mu yi kishin anewa allah shirka ba dole mu yi kishi kuma dole mu ji zafi kuma in ya zama tsuntsu ya kai kuka zuwa ga mai gidan shi Allah ya ruwaito wannan magana ya taskance ta a ƙur'ani ta zama tarihi har abada babu dalilin da wannan kafircin zai bayyana a ƙasar zazzau mu ja baki mai shiru kuma wallahi kai da kake dariya kana murna wallahi baka san mutuncin Allah ba wannan abin in bai sa ka kuka ba ya kamata ka yi kuka saboda bushewar zuciyarka saboda ba a taba cin mutuncin Allah da Hausa ba irin wannan tun da ake da harshen Hausa ba a taba yi wa Allah shirka ta kafirci na ƙarshe irin wannan ba domin duk wani mashirki da ya gabata shirka ike daga kalmomin da ya gabata daga bakin iyayen shi da kakannin shi wannan kuwa mukamin Allah ne da Allah ya saukar a cikin alkur'ani aka ɗauka aka sissike shi akan wani mutum ana tabbatar da cewa shi ɗin nema tsarki ya tabbata ga Allah idan ba mu 'yan salafiya muka miƙe muka yi wannan raddin ba duk waɗanda za su yi wani raddi 'yan ruɗani ne za su ƙara damalmala al'amari ne ku ji daga cikin raddin da wasu daga cikin mushirikan 'yan ɗariƙa suka yi don ka fahimci sun ƙara wa taɓo ruwa ne saurari ka ji
wallahi wallahi ko malaman ɗarika su taka wa mushirikan da suke daga kansu cikin ɗarika kindi su taka musu birki kan wani rashin mutuncin da zage da sunan ƙaunar shehunai ko kuma in gaya wa izala dan Allah dan manzon Allah su fita daga dagan nan su bar mu mu yan ɗarika mu fita daga ɗarikan mu nike ɗarikan a bakin me amfanin ɗarikan in dai wannan abin zai zama shi ne yanzu abin da zai mu ɗarika Allah ya fi mata albarka yanzu wata ta fito lamiya da ta wa lamiya wadda sunanta ba da yin ta kawai za ku sini wa na wanda suke karkashin kasa da suke ɗaurewa
to jama'a kun ji yanzu waɗannan 'yan harguwan ne za su iya raddin wannan shirkar kun fahimta jama'a saboda haka aikin namu ne don yana daga cikin muhimmar rayuwarmu a wannan duniyar waɗannan kun ji 'yan harguwa ne tsinuwa suke kawai harguwa suke ba su da bambanci da 'yan daba shirka ta faru barna ta faru tana yaduwa cikin al'umma tsinuwa za ku yi bama bamai za ku buga musu a'a wa'azi za ku yi ku rubuta ku yi sharhi ku yi bayani sannan ku mai da al'amari ga Allah ku yi addu'a ku yi musu fatan Allah ya shiryar da su sannan ku yi takaicin yaduwar wannan abin don ba a san inda zai kai ya komo ba ka sani idan wannan aƙidar ta ci gaba da yaduwa wata ran jikanka ya samu kanshi a cikinta kasancewa wanda ya wannan ko jikan wani sahabi ne ko jikan wani annabi ne a da in an bi salsalar shi babu wanda Allah ya alkawarin zai tsare zurriyar shi kaf daga bata babu annabi ibrahim addu'a yi ya ce wa min zurriyati sai Allah ya ce mai la yanalu ahadi zalimi Allah ka shiryar da wasu cikin zurriyata sai Allah ya ce naji amma duk wanda yake azzalimi ne to ba zai samu wannan alkawarin ba don haka ban maka alkawarin zan shiryar da duk zurriyarka ba wannan shine annabin da ya fi kowa daraja bayan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana nan ba wani raddi da muka ji sai dai wannan hargowar wannan da yake hargowa tun kafin uban shi ya auri uwar shi ma'ana tun kafin a haife shi uban shi ma mushriki ne ya yi wadda yake bata gaza wannan ba a daidai wancan zamanin ya rubuta da hausa a cikin littafin shi mai suna fatuhul maula fi zikiri manaqibi sayyidi abdulkadir jilani a inda yake fara da cewa jilani babu takaddama tulloton ai sama ai ƙasa allahu ta'ala mai duka ya shugaba abdulkadiri yana kallo aka wo ƙasa yana kallo aka wo sama a cikin halarsa ta sa ƙasa da kirarin abdulkadiri idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri to jama'a wanda uban shi shi ma irin wancan mushirkin ne kuma ya tarbiyyantar da shi akan wannan shirkar ba baye ba yaushe za ka ce mu ja baya mu baka wuri mu 'yan izala ina za ka iya akwai bunu a gindinka za ka iya kai gudunmawar gobara don haka kai ma kana cikin waɗanda muke wa'azi ku dawo cikin addinin musulunci ana nan sai ga wani mushirikin ya sake bayyana shi ma a nan cikin garin zariyar nan tamu shi ma ku saurare shi ku ji shi
Thank you.
sarki ya tabbata ga Allah Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji irin shirkar da ta kunnowa mutanen ƙasar zazzau waɗannan mushirikan guda biyu dukkansu a nan ƙasar zazzau suke waiwaye adan tafiya muna jefa ƙalubale zuwa ga fadar zazzau da shugaban ƙungiyar izala na ƙaramar hukumar zaria sani yakubu da ɗaya daga cikin malaman fada kuma malaman ƙungiyar izala baban tuni da kuma malaman ɗariƙan nan da suka haɗa kai suke ganin da'awar salafiya ita ce musu barazana saboda mun ce allah shine abin binmu annabinmu shine muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne abiban koyanmu muna jefa kalubale ga wannan tawaga gaba daya mu ce me kuke yi game da wannan kafircin wannan shine hadari ko kuwa da a wasu albani a ƙasar zazzau wannan kafircin da yin sallar juma'a karfe tara da musu albani muke yi tun fiye da shekaru ashirin da ta wuce wacce ce kuke kallo a matsayin barazana gare ku muna jiran amsa daga fadar sarkin zazzau da kuma malaman kungiyar izala su sani yakubu da su babantini da wannan ne muke sanar da su mutanen ƙasar zazzau baki ɗaya da kuma waɗanda duk saƙo zai kai gare su ta kafofin yada bayanai na zamani cewa munafunci dodo ne wannan shine irin munafincin da yake faruwa a ƙasar zazzau ga 'yan shi'a sun bullo da sabon addini amma ko kaɗan likitoci 'yan zamani irin su salanke ba su kalli wannan abin a matsayin haɗari ba balle su ɗauka su kai fadar zazzau a kira taro sau da haka muna jiran amsa daga gare ku in ba haka ba ya tabbata cewa wannan aƙida ta take yaduwa ita ce abar da kuka gamsu da ita to sai dai abin da muke gaya muku da'awar salafiya ita ta kafa zazzau da'awar salafiya ita ta kafa wannan fadar kuma da'awar salafiya ita ce za ta yi nasara insha Allah shirka munafunci zindiƙanci bid'a karɓo kuɗi daga sibil gate da ake ci na allurar rigakafi ƙarshen shi ya zuwa ƙasar zazzau har abada kuma ba zai kai labari ba insha Allah kuma in Allah so sai bilgiyar ya durƙusar da ku a kotun duniya yana neman ku kawo mishi dalolin da ya aiko muku da waɗanda ya zo ya kawo muku wata biyu da suka wuce insha Allah jama'a musulmi wannan shine ainihin tsokaci da kuma waiwaye adan tafiya bayan nan sai bayanai dangane da abubuwan da ne alkawari insha Allah hakika matsalar walittaka da matsala ta ainihin wato wilaya wato matsalar walittaka da matsalar waliyai matsala ce wadda yake malamanmu na musulunci allah ya yarda da su ba su yi sassauci ba ko kaɗan dangane da ita sun karantar sun yi sharhi sun rubuta sun bayyana kuma sun fayyace duk wani kurakure da munanan aƙidoji da suka shiga cikin wannan ainihin aƙida ita dai wilaya ba wani abu take nufi ba a harshen larabci sai ainihin wato taimako da ƙauna da jibinta wannan shine ma'anarta a harshen larabci amma a shari'ar musulunci in aka ce walittaka abinda ake nufi shine martabatun fiddini azimatun wata babban martaba a cikin addini la ya bulugha illa man kama biddini zahiran wa batinan martabar da ba wanda zai kaita sai wanda ya tsayi da yin addini gadan-gadan a sarari da ɓoye a ƙarƙashin wannan walittaka nau'i biyu ce nau'i na farko yana da alaƙa da kai bawa shine kai bawa ka tsayu da bin umarnin Allah kuma ka hannu daga duk abin da Allah ya neme ka da ka hannu sannan kuma ka rinka bibiyar matakan samun ɗaukakar daraja a wurin Allah ta hanyar riƙe na filfili da kula da addu'o'i da zikirori waɗanda suka zo a cikin shari'ar musulunci kun ji abin da ake neman ka da shi kai bawa kafin ka samu ainihin walittaka ta Allah ta janibin ubangiji shi kuma yana samar maka da walittaka ne ta hanyar ainihin soyayya da taimako da kuma kawo maka agaji a duk sanda kake bukata idan waɗannan abubuwan suka tabbata ta ɓangaren ka kuma suka tabbata ta ɓangaren Allah shikenan ka zama waliyi to kenan kun ga walittaka kenan abu ne a ɓoye kenan ko da mun ga mutum ya tsayu da bin Allah a sarari ba mu san me yake faruwa a ɓoye ba tsakanin shi da Allah idan ma Allah maɗaukakin sarki ya sa mun gano abubuwan da yake a ɓoye ba mu san Allah ya karɓi waɗannan abubuwan ya rattaba shi cikin waliyan shi ko bai karɓe shi ba ashe babu wanda zai iya gano cewa kai tsaye wannan waliyin Allah ne wasu abubuwa da za a ga suna faruwa tattare da wasu mutane na ban mamaki waɗanda suka saba wa ɗabi'a da kuma al'adun al'amuran da ke faruwa tattare da mutane waɗannan ba al'amura ne da suka zama sharaɗi wajen walittaka ba wato ba a cewa dole kafin mai zama walittaka ko wali ya zama wali sai an gan shi tare da wasu abubuwa da suka saba wa abin da aka sani babbar aya da malaman musulunci suka mayar da ita madogara wajen tattaro waɗancan siffofi na waliyi ita ce aya alkur'ani da Allah ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun saurara ku ji su waliyan Allah masoyan shi kenan ba su da wani tsoro kuma ba su da wata fargaba ba su da wani bakin ciki ba su da wata damuwa su ne waɗannan da suka yadda da Allah kuma suke jin tsoron Allah kaga wannan aya ta kasabta nau'in walittaka biyu da bawa zai cancanta ya zama wali kuma karɓaɓɓe a wurin Allah janibin farko da Allah maɗaukakin sarki ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanu duk wali ba shi da wani tsoro ba shi da fargaba ba shi da bakin ciki saboda mai Allah yana tare da shi to kaga kai baka san yadda kiyama za ta kasance ba baka san yadda gobe za ta kasance ba amma dai Allah a wurin shi tun azal ya tabbatar maka da rashin tsoro da kuma rashin damuwa da bakin ciki saboda shi ya sanya kaunar shi a kanka sannan kai kuma sai Allah yake neman ka da tsoron Allah da kuma imani da Allah don haka Allah ya cika shi ayar da cewa lahumul bushra fil hayati duniya wafil akhira muminai salihai waliyai suna da farin ciki a nan duniya da kuma ainihin ranar lahira hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda di ya kiyayya da wani waliyi nawa to ina shaidar mishi da cewa ya shirin yaƙi ni da shi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه sai Allah maɗaukakin sarki ya ce amma babu abin da ya fi kusantar da bawa na zuwa gare ni da na fi so fiye da bin farillai da na ɗora mishi to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake fata a gani tattare da wanda ma za a zaci walittaka a wurin shi shine kula da farillai na aƙidoji kula da farillai na kalmomi kula da farillai na ayyukan sallah azumi zakka haji wama ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil to bayan bawa ya samu walittaka da karbuwa a wurin Allah sai kuma Allah ya ce bawa ba zai gushe ba yana ta kusanto ni ta hanyar yin nafilfili hatta uhibbahu har kuma in kaunace shi fa idza ahbabtuhu idan na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zame mishi jin shi da yake ji da shi wa basrahu alladhi yubsiru bihi zan zame mishi ni ne ganin shi da yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha zan zame mishi ni ne hannun shi wanda yake dafawa ko yake kama abebai da su wa rijlahu allati yamshi biha kuma ni zan zame mishi kafar shi da yake tafiya da ita abinda wannan hadisin yake nufi shine Allah ba zai bar irin wannan bawa da ya so ba ya ji wani abu ko ya ga wani abu ko ya taba wani abu ko ya tafi zuwa ga wani wuri sai ga abin da Allah yake so iyakacin ma'ana hadisin kenan za kuma mu zo za mu tattauna ƙarin ma'anar shi a cikin wannan littafi insha Allah Allah ya ci gaba da cewa wa in sa'alani kuma irin wannan bawan in har ya roƙe ni la'utiyannahu sai na bashi abin da ya roƙa wala in ista'aza bi la'uizannahu kuma duk lokacin da ya nemi tsari na sai na tsare shi kenan abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi a ƙarshen gaba wannan hadisin duk wanda Allah ya rattaba shi a matsayin waliyin shi to ba zai taba kunyata shi ba tun daga duniya har lahira Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan su ne siffofi na walittaka da kuma waliye waɗanda suka tabbata a cikin ainihin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka bibiyi malaman musulunci sai mu ga al-imamu ibnu abil izzi al-hanafi a cikin littafin shi sharhul aqidatu tahawiyya yana cewa fawaliyullah shi waliyin Allah huwa man wala Allah bi muwafaqatihi mahbubatihi wa taqarrub ilayhi bi mardatihi waliyin Allah shine wanda ya jibinci Allah ta hanyar yin duk abin da Allah yake so da kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar abubuwan da Allah ke jin daɗin su yake yarda da su jawabin ibn abil izzi al-hanafi kenan shi ko ibnu hajar cewa ya almuradu bi waliyillah abinda yake nufi da masoyin Allah al'alimu billah wanda ya san Allah almuwazib ala ta'atihi wanda ya nace ya dukufa ga bin Allah almukhlis fi ibadatihi wanda yake tsarkake zuciyar shi ga Allah a wajen bautar Allah jawabin ibnu hajar kenan a cikin littafin fatuhul bari al'allamatul fakihani shi ma ya yi magana a wadda ibn hajar ya ba da labarin ta cikin fatuhul bari duk a mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da uku ya ce ma'anar hadis annahu idza addal fara'id ma'anar wannan hadisi shine idan bawa ya rinka yin farillai da Allah ya ɗora mishi wadawa ma'ala itiyanin nawafil kuma ya dimanci yin nafilfili min salatin wasu yamin yana kula da sallah da azumi wa ghairihima da waɗansu ibadojin afda bihi zalika ila mahabbatillah wannan zai kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace shi sai ya sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin ainihin masoyan shi kuma waliyan shi sai kuma bayani dangane da karama ita kuma karama ba wani abu ne ake nufi wai zai faru a hannunka wanda har shi ne zai tabbatar da cewa ya zo saɓanin abin da mutane suka saba gani sannan a ce ya zama karama ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya karama shi mataki-mataki matakin farko na karama mafi girma ga mutum ita ce zama musulmi da haka duk lokacin da bawa ya zama musulmi ne to Allah ya yi mishi babbar karama to daga lokacin da za a ga ya dimanci bin Allah sau da ƙafa ya nisanci saba ma Allah maɗaukakin sarki sai a fara fahimtar ya fara taka mataki mafi wancan ɗaukaka na karama kenan mutumin duk da ya samu waɗannan siffofin za a iya siffanta walittaka zuwa gare shi amma ba za a iya yanke ta cewa tabbas yi waliyi ba ne domin sanin abin da ke zuciyar shi kuma sai Allah kenan ka fahimta ashe ba a sharɗanta cewa sai wani abu na karama ya faru cewa wane yana tafiya a kan ruwa ko yana jefa buzu yana tashi a kai ko kuma za a yi taro ku ku bi mota shi kuma ya ce za ku same shi a wurin taron yana jiran ku yana jan carbin shi ba waɗannan abubuwan ko ɗaya ba su daga cikin sharuɗa ko kuma alamomi na ainihin karama wadda allah maɗaukakin sarki yake waliyan shi don haka ahalus sunna gabaɗinsu sun yadda da karama gaskiya ce kuma imma har ta faru ta zama wani saɓanin abin da aka ga ya saba faruwa to ana ɗaukan cewa wannan daɗin gushi ne kamar yadda ya faru ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bukhari ya ruwaito wata ran da daddare sahabban annabi sun fito da daddare suna tafiya sai kowanne kawai sai ya ga gaban shi kamar fitila ta mota ce kawai haske a gaban shi kawai yana tafiya hasken yana tasa shi gaba yana bin shi yana tafiya gaba suka haɗu suka gaisa suka yi sallama da juna kuma kowanne hasken ya ci gaba da bin shi ta gaban shi kamar yadda ka ga mota ko babur na ta sa haske a gaba wannan hadisi ne sahihi yanzu wannan abin da ya faru ya saba ma ɗabi'ar da aka saba gani ta tare da ɗan adam a duhun dare a rinka ganin hasken fitila ba tare da wata fitila ba ba tare da ya yi wani bugun ƙasa ba ba tare da ya girgiza kai ko ya yi wani siddabaru ba ba tare da ya yi wani taba-taba ba shi ma bai san haka za ta faru ba kuma ya kasance salihi ne cikin bayan Allah to sai a ce wannan karama ce hakanan al'imamu ahmad ya ruwaito hadisi sahihi daga sahabin annabi bara'u Allah ya ƙara mishi yarda za mu zo mu karanta hadisin a ƙarshe-ƙarshen wannan littafi insha Allah wata rana annabi ya aike shi tafiyayya ya kama hanya ya tafi wannan gari yana cikin tafiya sai ji gurnanin zaki ya taso mishi sai ya tsaya cik da zaki ya taso yana sansana shi sai ya ce annabi ya aike ni kuma kai ka ce za ka cinye ni sai zakin sai ya nuna bakin shi haka ya nemi shi ishara mutafi mutafi sai ya wuce gaba sai zakin ya raka shi har sai da ya kai shi dab da cikin garin sannan zakin sai ya juya yanzu wannan karama ce ta faru ga wannan sahabin bai san abin zai faru ba to kaga wannan karama gaskiya ce ya faru ga wani sahabi tun kafin ya musulunta abin ya faru yana kiwon dabbobi sai kyarkeci ya biyo dabba a guje turmushe guda ɗaya ɗauka ya fara cinta sai wannan ainihin mutum sai bi shi ya turmushe kyarkecin ya yakice shi daga jikin wannan dabba ya jifa da shi kyarkecin sai ja baya sai ce o yanzu nan dan na ɗauki akuya guda ɗaya zan yi kalaci shine kake min bakin ciki sai mutumin ya ce la dabba na magana sai ce mishi mamaki kake kyarkece ce mamaki kake ga abin mamaki can na faruwa a cikin madina ana saukarwa da annabi wahayi daga saman bakwai kana nan kana kiwon dabbobi sai kaɗo dabbobin ya koma da mai su sai ya taho cikin garin madina da ya taho cikin garin madina ya binciki annabi taba samun labarin annabi ba tun da yake sai ta hanyar wannan kyarkecin a kai shi ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya murmushi ya ce na shaida ni manzan Allah ne kuma kafin duniya ta tashi dama sai dabbobi sun yi magana annabi ya tara jama'a ya sa wannan mutum ya yi musu jawabi mutumin na ya miƙe jawabi daga nan ya musulunta wannan mutumin shine salamatu ibn al-akwa da kake jin shi sahabi mai ruwaito hadisai to yanzu wannan zaka kira ta karama tunda ta faru gare shi ne kafin ya musulunta za ku ji sunanta mun zo cikin karatuttukan nan to akwai abubuwa da dama waɗanda suke faruwa ga mutanen da suke ba musulmi ba ne wasu mutanen masu saban allah ne wasu abubuwa suna faruwa ga mutanen da yake su kansu ba sa iya fassara waɗannan abubuwan yanzu nostradamus wani bafaranshe ne ba ma guje wanda a cikin karatun nan zan kawo cikakken tarihin shi saboda a ji irin maganganun da nostradamus ya yi shekaru masu yawa kuma waɗannan abubuwan duk da ya faɗa a yau sun zo sun faru shi kenan yanzu sai a ce mishi annabi kamar yadda dangin shi turawa suke kiran shi suke kuma kiran wannan hasashen nashi cewa the prophecy of Nostradamus to za mu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala don haka malamai suka ce mutanen duk da kaga wasu abubuwa sun faru tattare da su to ka fahimci cewa karkasuwar irin waɗannan mutane tana karkasuwa zuwa kashi hudu ko makamantan haka na ɗaya akwai mutane da suke musulmi ne salihai masu bin shari'ar Allah zahiri da baɗini waɗanda suka yi imani da Allah kuma suna jin tsoron Allah kuma suna bin dokokin Allah sarari da ɓoye kuma sun ɗauki rayuwar annabi ita ce a bar koyi gare su sannan ba sa yadda shaidan ya wasa da hankalinsu in kuma har haka ta faru sai su yi marmaza sai su dawo kan hanya innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru irin waɗannan mutanen sun tabbatar da ibada ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya malamai suka ce to irin waɗannan duk abin da kaga ya faru tattare da su wanda ya saba ma ɗabi'a to za a iya kiran wannan abin karama to sai dai kuma yana da kyau ka gane akwai wasu mutane waɗanda suke aiki da shaidanin aljanu kuma shaidanin aljanu su ma suna aiki da su ku kiyaye su suna aiki da shaidanun aljanu kuma shaidanun aljanu su ma suna aiki da su sakamakon haka zaka ga suna yin abubuwa waɗanda sun saba wa ɗabi'un da mutane suka saba gani to daga cikin alamomin da ake gane waɗannan mutanen shaidanu ne suka ɗaure musu gindi ko kuma suna aiki da shaidanu na ɗaya a gansu ba musulmi ba ne ko kuma musulmi ne amma fasikai ko kuma musulmi ne waɗanda yake ba sa bin shari'ar Allah ko kuma suna wasa da shari'ar Allah to aka ga irin waɗannan abubuwan suna shiga wuta ba ta cinsu ko suna tafiya cikin ruwa suna tafiya suna taka ruwa ko kuma suna jefa buzu sama su hau su zauna ko kuma suna tashi irin tashin tsuntsaye waɗannan ba walittaka ba ce ihana ce allah ya so ya wulakanta su ne duniya da lahira kuma waɗannan ba waliyai ba ne maƙiya allah ne ƙasƙantattu ji abin da allah maɗaukakin sarki ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin man tunazzalu shayatin ko kuna son in faɗa muku waɗanda ake saukawa da shaidanu waɗanda shaidanu ke sauka kansu da nazzalu ala kulli affakin afi shaidanu na sauka ne akan duk wani makaryaci mai saban Allah yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibuna waɗannan shaidanun suna zuwa suna jiyo maganganun mala'iku suna jehowa waɗannan makaryata fasikai a halin cewa mafi yawancinsu makaryata ne a wani wuri Allah cewa yi wa yau mai ya shuruhun jami'an ranar da Allah zai tattaro su baki ɗaya da su aljanu da mutanen da ke bin aljanu Allah ya ce ya ma'ashar aljin kadis takfartu min al'ins kai aljanu kun yawaita ɓadda mutane wa ƙala auliya'uhum min al'insi sai a samu wani wanda yake majibincin al'amarin su aljanu daga cikin mutane sai ya ce rabbana stamta a ba'aduna bi ba'adin ya ubangiji mun more junanmu lallai mu mutane mun mori aljanu su ma aljanu sun more mu wa balagana ajalana allazi ajjalta lana har muka kai ajalin da ka yanke mana mun yi aiki da aljanu mu mutane su ma mutane sun yi aiki da aljanu aljanu sun yi aiki da mutane su ma mutane sun yi aiki da aljanu idan wannan wakili ya tashi na aljanu da ke wakilta su a cikin mutane jawabi kalan naru maswakum sai Allah ya ce to ku mutane da aljanu wuta ce makomakku khalidi na fiha kuma in kuka shiga cikin wuta za ku zauna a cikin ta zama na dindindin har abada illa ma sha Allah sai abin da Allah ya nufa inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka gwani ne kuma mai ilimi ne Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubu to haka kuma muke ba da ikon duk wani azzalimin shedani ya hau kan azzalimin mutum kamar yadda muke ba da iko ga duk wani azzalimin mutum ya samu damar sarrafa wasu shedanin aljanu ba dan komi ba saboda mugun aikin da suke aikatawa to kun ga irin waɗannan jama'a babban ma'auni ne da ya kamata kai ka tsaya ka duba yanzu Allah ya tabbatar mana cewa akwai mutanen da shaidanu ke sauka kansu akwai mutanen da suke aiki da shaidanu akwai shaidanun da ke aiki da mutane to yanzu kaga wannan komai na iya faruwa suna iya wa dan adam duk wani dabaru dan adam na iya neman duk wani dabaru dangane da su kenan ba duk abin da ka gani ya keta hankalinka ko saninka sai ka ce karama ba ce sai ka tsaya ka dubi ma'aunin shari'a wannan mutumin mabiyin Allah ne mabiyin shari'a ne mai taka tsantsan ne mai kaza ne to kaza din nan da ya faru to wilaya ce faruwarta kuma ba ta daga darajar shi ta mai da shi Allah balle ta mai da shi ya fi Allah kamar yadda ka ji waɗannan mushrikai daga cikin waɗannan yara suke faɗi ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare imaninmu jama'a saboda ishara da ake mana ta ƙurewar lokaci a nan ne za mu saurara da wannan muƙaddima ta mu insha Allahu ta'ala sai gobe in na zo zan ƙarasa wannan muƙaddimar a inda ina fatan in na ƙarasa ta mai yiwa in fara karatun littafin a gobe insha Allah mai yiwa kuma sai jibi Allah maɗaukakin sarki ya kai mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik